أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na ƙarshe wanda ya soma da maganan dujal Allah maɗaukacin sarki ya raba mu da sharinsa hadisan da suka da malam ya kawo na dujal har yanzu ba su kare ba daman fitina ce wadda tun da Allah maɗaukacin sarki ya yi duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har tashin alkiyama babu musiba irinsa kuma hadisin Shaddad bin Aus wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dujal ba zai fita ba wato ba zai fito ba har sai mutane sun yi gum sun daina magana a kansa har sai limamai akan mimbari sun daina hudu ba akan dujal lokacin da zai fito kenan akwai hadisi wanda wasu maluma suka ce yana da rauni daga na da haihuwar dujal wanda yake nuna an haifi dujal da uwarsa da ubansa dukansu yahudawa ne kuma an haife shi ne kafin haihuwar annabi Musa alaihi salam lokacin haihuwar Musa Samiri wanda har ya je wajen Musa Samiri a matsayin neman magani hadisi ne yana da tsawo Allah madaukacin sarki ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث ندبو دايدا داري تقوت دا تلاتين دا هدو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتتلقاه المصالح مصالح الدجال فيقولون إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبه فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره, ظهره وبطنه دربا فيقول أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القدعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن به فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بعهد من الناس فيأخذ الدجال ليذبحه فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نهاسا فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين متفق عليه أسامونا حديثي daga abi sa'idin al-khudri da Allah su fara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace dujal zai fito wato zai bayyana idan ya bayyana sai wani daga cikin muminai sai ya fuskanci inda yake ya je wajen da yake amma sai jami'an tsaro security na dujal wanda suke rike da makami sai su tsare mutumin su hana shi kaiwa zuwa wajen dujal sai su ce masa ina za ka sai ya ce zan je wajen wannan mutumi ne da aka ce da ya fito sai su ce masa a ba ka yi imani da ubangijinmu ba ne sai ya ce a ai ubangiji kuwa baya buya sai su ce masa wato bai yarda da shi ba kenan sai su ce a kashe shi sai wasu daga cikinsu ce a'a kun san ubangijinmu suna nufin dujal ya hana mu kashe kowa ya ce duk wanda za a kashe shi zai kashe da kai da haka sai a kama shi a kai shi wajen dujal mazala sallallahu alaihi wasallam yace sai su kama shi su kai shi wajen dujal yace suna hada ido ya ga dujal sai kawai yayi daga murya yace ya ku mutane wannan shine dudal din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana sai ran dudal ya baci sai yayi yunkuri a dake shi a dake shi amar duka na fitan hankali bayan an bije shi sai a ce baka yi imani da ubangiji ba sai ya ce a kai makareci ne ya dubi duzai ce ƙarya kake yi kai ba ubangiji ba ne da aka sai duzal ya sa a yanka shi da zarto a yanka shi da zarto daga tsakiyar kansa sai an raba shi gida biyu nan ɓangaren dama ya faɗi ɓangaren hagu ya faɗi sai dujal ya bi tsakiyarsa mutane na kallo ya yi tafiya ga ɓangare a nan ga ɓangare a nan sai kuma dudar sai ya hada shi sai ya dawo sai ce to yanzu ka yi imani da ni wato bayan wannan wahalar da ya sha sai ya ce ai yanzu na gane kai waye ya ce yanzu na gane kai ne dujal wato ba maganar imani to wannan sai ya ƙara fusata shi don haka a lokacin nan sai ya yi ƙoƙari shi dujal yana son zai yanka shi a gaban mutane to sai Allah ya sanya masa tagulla a wuyansa yayi yayi yayi da shi zai yanka shi a gaban mutane ya kasa da haka sai in ya ga zai kasa tunda ai kaga an an so mu shiga abin kunya a ce ga wani kuma ya gagari Allah na misali Allah yana sai ya masa wani abu ya kasa kaga ai za a shiga kokonto kuma to wannan abin sai ya dame shi dan haka sai ya dauki ya dauke shi yayi majaujawa da shi saboda ya kasa yanka shi sai ya jefa shi ya ce wa mutane bari na jefa shi wuta hakan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma aljanna ya jefa shi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine a wannan zamanin shine mafi girman shahada a wajen Allah shine a'azamun nasi shahadatan inda rabbil alamin shine yafi kowa girman shahada a wannan zamanin وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سألت أه أه أه سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال aka sanar a min ma sa'altu amma sa'al ahadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an dajjal aksara min ma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadruk qultu innahum yaqulun inna ma'ahu jabal khubz wa nahara ma'in qala huwa ahwanu ala allahi min zalik an samu wannan hadisi daga mujira dan shu'ba ya dala su kara tabbata gare shi yace a cikin sahabbai ba wanda ya kai ni tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da lamarin dujal abu bini bini na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi dujal har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene damuwar ka da shi ai ba zai cutar da kai ba me ka damu kullun tambaya akan dujal sai na ce ya rasulullah na ji mutane ne suna cewa zai zo da duwatsu wannan dutse guda wato zai zo da dutse amma dutsen kuma tarin buredi ne sa'annan zai zo da kogi na ruwa sai manzo Allah ya ce ai duk wannan abu ne mai sauki a wajen Allah to wanda Allah ya bashi dama ya ce wa sama tayya ta zubo da ruwa ta zubo da ruwa wanda Allah ya bashi dama ya kashe mutum ya hada shi ya tashi ai kaga wannan abu ne mai sauki dan ya zo da wani abu wato zai zo da abubuwa ne na wanda suka saba hankulan mutane masu yawa wannan ma imam bukhari da muslim suka ruwaito shi wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadhab ala innahu a'war wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'awar maktubun bayn aynayhi kafara muttafaqun alaihi an samu wannan hadisi daga anas dan malik yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani annabi face ya gargadi mutanansa dangane da wato dujal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku sani fa shi mai ido ɗaya ne kuma makareci yace ku saurara ku ji shi wato mai ido ɗaya ne kuma ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane sa'an a jikin idan shi an rubuta harufan nan guda uku kafin da da fa'un da ra'un kafara haka yake a rubuce kuma ba wai ido a tsakiyan ka ba a tsakiyan goji kai kwanaki an haifi wani yaro da ido a na a goji ana cewa wai ko dujal ne a'a shi dujal yadda ka san idan kowa haka yake ido ɗaya ne dai kawai babu kwayan idan a ciki wato ido ɗaya makaho kuma yadda idansa yake haka ya idansa yake kuma kato ne yana da kiba yana da gashi kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sifanta shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها جنة هي النار an samu hadisi daga abi huraira da Allah su tsara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yace wa sahabbai shin bana ba ku labari labarin dujan na ba ku labarin da babu wani annabi da ya bawa mutanensa labarin da zan ba ku ba manzo Allah yace na farko ku sani makaho ne ido ɗaya ne sanan zai zo tare da shi da wuta da aljanna amma wadda kuke ganin ta aljanna ce ita ce wuta da haka wanda Allah ma ya tsade mu amma wanda ya hadu da dujal ya ce masa ga wuta zo ka shiga to kar ya shige ta iya ce masa ga aljanna zo ka shiga kar ya shige ta saboda wato aljanna sai ita ce wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wutarsa kuma ita ce aljanna wa ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakara ad-dajjal baina zaharai zaharani an-nas فقال إن الله ليس بأعور على إن المسيح الدجال أعور العين عين اليمنى كأن عينه إنبة الآهية أسامو حديث لقى ابن عمر يدعى الله سبحانه تبتع قريشي yace wata rana ana tare da jama'a manzo Allah yayi bayani akan dujal amma sai yace shi fa ku sani ubangiji ba mai ido ɗaya bane ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane shi kuma dujal mai ido ɗaya ne sannan idan shi na dama shine yake makahon idan shi na dama shine yake makahon za ku ga masu kokayen dujal suna one eye duk inda kaga ido ɗaya an liƙe shi to kokayen dujal ne suna nan da abubuwa da dama suna nan ana sa su a alamu da dama na jin alaman vitamin A ma na shi ma shi ne alaman wasu garuruwa ma da aka sa musu na jami'an tsaronsu shi ne duka za ka gan shi ido guda Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu to mala ya kawo wasu wato kaifa nan jumin fitinatul dajjal yaya za mu yi mu kubuta daga fitinar dajjal wannan yana da muhimmanci musulmi ya kula da shi Allah ya kubutar da mu mala ce ga hanyoyi wanda dan adam musulmi zai tsare kanshi da tsarewar Allah daga sharrin dajjal yace abu na farko da mutum zai yi shine dogaro da Allah al-i'tisamu billahi jalla wa ala wa tamassuku bil iman wa ta'adufu ala asma'illahi wa sifatihi mutum ya dogara ga Allah yayi riko da Allah madaukakin sarki sannan yayi riko da imani riko na gaskiya sannan yayi kokari ya san sunayen Allah da sifofin Allah domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana laisa kamislihi shay'un shi Allah babu wani abin da yake kama da shi amma shi dujal zai zo da ido daya kaga da gagan shi ka san ba Allah bane mu kuma a nan duniya mun san ba maganin Allah wanda duk ya ce ma ya ga Allah a duniya ƙarya yake ba a ganin Allah Allah maɗaukakin sarki sai mun je aljanna za mu gan shi Allah ya sa za mu gan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sahabbai cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar wata rana wata ya fito daren sha hudu yayi haske sai manzo Allah ya ce wa sahabbai yadda kuke ganin wannan wata haka za ku ga ubangijinku a cikin aljanna har maza Allah ya ce musu la da mu na fi ru'yati ba wani wanda zai ce ni ban ganshi ba matsamu a'a kowa zai ga Allah to shi kuma ganin Allah ya fi aljanna dadi eh waladaina mazid shi wasu maluma suka da Allah ya ce muna da ƙari bayan mun sa ku aljanna mun ba ku jin dadi dadi ya kai sai Allah ya ce ko zan muku ƙari da yawa maluma sun ce shine ganin Allah madaukake sarki amma a nan duniya kan ai ga ma aya ta annabi Musa alaihi salam rabbi arini anzur ilaik annabi Musa gashi yana gani da Allah yana magana da Allah ran da ya ji abun ya ji dadi yace Allah ka bani na ganka sai Allah ya ce masa lantara ne a wannan rayuwar ta duniya ba za ka gani ba sanan la tudriku la absar ido ba mu da idan da za mu ga Allah anan to Allah madaukakin sarki ma sai da yawa annabi Musa jarrabawa yace masa walakin inzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ga dutse nan ka kalle shi in ka iya kallon dutsen domin me zai samu dutsen wani ɗan ɗis daga cikin hasken zatin Allah ne Allah zai sa ya taɓa dutsen sai annabi Musa ya kalli dutsen sai Allah ya ce fa in istaqarra makanahu idan dutsen ya iya ɗaukan hasken zakin Allah ka iya kallon sa sai Allah ya ce fa sawfa tarani sai zaka gani wato idan ka haka yayi Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken zatin Allah ya taɓa wannan dutsen annabi Musa na kallon dutse ja'alahu dakka sai ya mai da dutsen ya zama gari dutsen ya zama gari annabi Musa da ya ga haka wa kharra Musa sai ka sai annabi Musa ya wadi ya suma ya suma Allah ya ce falamma afaka lokacin da annabi Musa ya farfado qala subhanaka tutu ilaika ana awwalul muslimi sai Allah na tuba wato maganan ganin ka anan na shi ba zai kara neman ganin ka anan ba da kaga eh duk wanda yazo ya ce ma Allah ne ƙarya yake a wannan rayuwa to kaga sanin Allah zai baka wani haske da wani yazo ya ce ma Allah ne kace ƙarya yake ko me yayi kuwa ƙarya kake to abu na biyu shine a ta'awuzu min fitnatil masih dajjal musulmi ya zama a rayuwarsa yana neman tsarin Allah daga sharrin masihud dajjal mutum yana neman musamman a sallah wajen tahiya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiya a sallah to kada ya sallama sai ya roki Allah tsari daga abubuwa guda hudu na farko ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah ina neman ka tsare ni daga azabar jahannam Allah ka tsare ni wa min azabil qabri mutum ya ce Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa saboda wannan duniya ta mu tana da fitina kuma shi yasa kaga ake raye a cikin fitina Allah ya tsare mu ga kuma fitina ta mutuwa kana raye yau malaria gobe mura jibi corona gobe omicron na haka ake ta yi ake ta yi kuma kana wannan rayuwar ko baka san lokacin da zaka mutu sa'annan baka san yadda zaka mutu ba in ka mutu baka san yadda za a yi ba kaga wannan duk fitina ce da da sai dai ta roƙon Allah madaukakin sarki dace to duk wannan fitinar dan adam ya rayu yana bin Allah ya rayu yana musulmi ya zo mutuwa ya mutu da imani to Allah ya tsare shi daga wannan fitina Allah ka tsare mu sannan wa min fitnatin wa min sharri fitnatil masih dajjal Allah ka tsare daga sharrin fitinar wato dujal mai yawo shikenan mutum in yayi duk sallar da kai kai ta wannan in Allah da aiwatar za a amsa ma kullun dai kana sallah sau biyar kana wannan kana tai sai ka ga rana an amsa ma shikenan kurau na uku shine hizu ayati suratul kahfi abu na uku da mutum zai yi wajen tsare kai shi da tsarewar Allah daga sharrin dujal shine ya ya haddace ayoyin suratul kahfi guda goma hadisai sun zo guda biyu wasu suna maganan farkon suratul kahfi wasu na maganan ƙarshen suratul kahfi to ba sai mutum ya hada ba ba ana kawai ya huta ya haddato goma a nan ya haddato goma a ƙarshe ba shi kenan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a ringa karanta farkon suratul kahfi akan duje duk wanda ya gaishe ya karanta masa waɗannan su ayoyi a wata ruwaya kuma ƙarshen suratul kahfi wato ayoyi guda goma ko farko ko ƙarshe a cikin hadisan da aka samu dangane da haka akwai hadisin Imam Muslim hadisin Nawas dan Sam'an wanda yake yana da tsawo a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adrakahu minkum duk wanda ya samu shedan daga cikin ku falyaqra alaihi fawatih suratul kahf ya karanta masa farkon suratul kahf shikenan Allah zai tsare shi daga sharrin sa Imam Muslim ya rawaito hadisi na Abi Darda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya haddace ayoyi guda goma daga farkon suratul kahf to Allah zai tsare shi daga sharrin dujal imam muslim yake cewa shuba yana cewa a ƙarshe ne ayoyi na ƙarshe hammam yana cewa ayoyi na farko da kaga shine nace kawai sai mutum ya hada yayi na farkon yayi na ƙarshen alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا يا كي كوما أما سبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا نا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا goma ko kenan ma ko aya da dai kake haddace kullun kullun kullun Allah da cikin wata da yayi zaka haddace kenan sai ka je karshe su ma karanta har walai rubbi ibadati rabbih ahada na hudu alfiradu min al-dajjal wal ib'ad minhu anhu mutum in ya ga dujal ya zo ya gudu ya nisance shi shi ne mala ya ce mafi alherin abin da ya kamata da mutane shi ne kawai su koma maka da madina su zauna shi ne ke cewa Allah maɗaukacin sarki ya ji kan malam da ya yi wannan littafi lokacin kusan ba a biza lokacin mai san duniya za ta zama na irin haka ba dai yanzu ba malamin da zai ce ma ya san kaje maka koro ka za a yi kaje madina ma koro ka za a yi misali amma kuma ba za ta dauki dukkan musulmi ba a ce kowa ya koma maka ko ya koma madina ya faɗa haka ne saboda ya san su ne garuruwan da shaidan ba za a dujal ba zai shiga ba dujal ba zai shiga ba da haka in ya fito mutum sai ya nisa da shi duk inda yake yayi nesa da shi nan zai zauna saboda me zai zo da abubuwa masu na shubuha abubuwa waɗanda wato na fitina wani mutum zaka ga ya fuskance shi irin yana jin yana da ƙarfin imani amma kafin ya ankara ya yi imani da shi ya zama kafiri Allah madaukakin sarki ya tsare shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda duk ya ji labarin dujal to ya nisance shi kada ya kusa da shi yace na rantse muku da Allah mutum zai je wajen dujal ya dauka shi yana da imani amma karshe sai ya yadda da abin da zai faɗi saboda abubuwan da zai yi na rikita shi na biyar shine ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi sanin sunayen Allah da sifofin Allah saboda dujal makaho ne mai ido ɗaya ne kuma Allah ba mai ido ɗaya ba ne kuma sufofin Allah mutum ya karanta ya san cewa babu wani abin da ya kama da Allah na shida shine wato tsari addu'a ta tsari da mutum zai nema daga dujal akwai hadisi na abi kalada a kalbi kalaba yake cewa na ga wani mutum a madina mutane suna kewaye da shi yana ba su hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji shi yana cewa akwai wanda zai fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai fito makareci shine dujal kuma zai zo ya ce shine ubangijinku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya a cikin ku yace lasta rabbana kai ba ubangijinmu ba ne lakin na rabbuna Allahu azza alaihi alaihi tawakkalna sai dai ubangijinmu shine Allah a gare shi muka dogara wa ilaihi annabuna kuma gare shi muka mai da al'amuranmu na'udhu billahi min sharrika muna neman Allah ya tsare mu daga sharrinka wanda shedan ya bayyana ya gaya masa haka manzo Allah yace lam yakul lahu alaihi sultan ba abinda dujal zai iya masa wato ya kubuta ka kenan sai mu koyi addu'ar mu ringa yi latta rabbuna latta rabbana lakinna rabbuna rabbuna Allah alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna na'udzu billahi min sharrika addu'a ce wadda take daman kusan kalmomin da duk ana karanta to waɗannan su ne abubuwa guda shida da ya kawo akan inda musulmi ya kama su in Allah madaukakin sarki ya yarda zai tsare shi daga sharrin dujal وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يتبع اليهودي من وراء الحجر وشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا القدع فإنه من شجرة اليهود متفق عليه an samu wannan hadisi daga abi huraira yadda Allah ya tsara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba tashin alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an yi yaki tsakanin musulmai da yahudawa kuma sai musulmai sun yaki yahudawa har ba yahude ya gudu ya tsaya a bayan dutse ya buya a bayan dutse ya ɓuya a bayan bishiya manzala ya ce ka ji dutse yana magana yana kiran musulmi cewa gaba yahudu ya ɓuya a bayana ka ji bishiya tana magana tana cewa gaba yahudu a bayana manzala sallallahu sallama ya ce sai dai bishiyar garkan ne sunanta da hausa ne wani bishiya mai kaya wanda raƙumi yake ci na? na? kuya mun sunanta da hausa tana nan ba ta da ganye sosai ta ga ta kaya farar kayan magarya a ba magarya wasu ba magarya ai sudar ne magarya a ba addu'a ba ce wata bishiya ce mai kaya wani abin da zai ba ku mamaki ban taba zuwa Isra'ila ba amma wani malami ya gaya mana cewa yanzu wannan bishiya ita ce bishiyar da ake ado da ita a kan titi a Isra'il ai da sun san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce yawan shuka ta yanzu saboda ita tasu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bishiyar su ce فإنها شجرة اليهود ita bishiya ce tasu da haka in ma ya buye ita ba za ta yi magana ba ita gum za ta yi za ganta da kaya ƙanana fara da farare haka jikinta kuma wannan za ka gaisu a da suna nan a shuke a madina a makabartan madina za ka ga har ma da ana kiran makabartar madina da wato baki ulgarkad za ka ji ana kiranta haka baki ulgarkad saboda wannan irin wannan bishiya da take wajen amma yanzu duka babu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر, يمر الرجل بالقبر فيتمرق عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين وما به إلا البلاء متفق عليه أسامو حديثي دقاء أبي هريرة يدعى الله سكارة تبتع قريشي ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce na rantse muku da wanda raina yake hannunsa shi ne Allah duniya ba za ta tashi ba har sai mutum ya je makabarta ya kwanta tsakanin kabari da kabari yana burgima yana cewa ina ma a ce ni ne a cikin kabarin nan ina ma a ce shi ne a kabari ku duba da yadda yanzu ba kowa ma yake iya zuwa ziyarar kabari ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni cewa mu ringa ziyarar kabari da farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a je a ringa zuwa ziyara saboda ya koyar da al'umma yadda za ta ringa yi saboda ana wasu abubuwa marasa kyau bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma sai yace da tan na hana ku ziyarar kabari amma yanzu fal'ana fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah yanzu ku je ziyara saboda in kuna zuwa ziyarar kabari za ta ringa tunatar da ku lahira ko mahaukaci ya shiga makabarta sai ya san ya shiga wani waje sabanin anguwarsu sabanin gidansa in ka je ka samu makabarta ka je ka ringa zuwa kana zama minti biyar minti goma ka ringa zuwa makabarta kana dan hutawa shi yasa wasu masu hankali a wasu kasashe har kujeru suka yi a makabarta sai ka je ka zauna ka dan yi tagumi ka dan yi lissafi minti goma minti biyar minti ashirin ka ringa tuna ba ke fa yau kullum fa kana kwana a gidanka yau ka ci abinci ka sa riga ka yi ado ka je ofis ka je kasuwa ka je yamma ta yi ka zo ka kwanta ka yi bacci ka tashi gobe ma ka sake wanka ka sake fita ka je kasuwa ka je ina ne ka dawo dare yayi ka dawo ka kwanta kana wannan kana ta wannan ka ce fa wata rana ma ba haka za a yi ba wata rana labarin ka ba irin wannan bane wata rana ko ka fita ba za ka dawo ba ko ka kwanta ba za ka tashi ba ko ka zauna ba za ka tashi ba ko ka duk ba yanda ba ta faruwa dole kuma akan kowa Allah madaukakin sarki wurare uku a cikin alkur'ani ya nanata kullu nafsin za'iqatul maut ba wani wanda zai rage Allah ya ce kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan kasa sai ya kare wai buka wajhu rabbika zul jalali wal ikram shi kadai zai rage Allah da kaga idan mutum ya zauna a makabarta dan yi nazari to taimakon da zai samu shine kaga zai dan sashi ya sake saiti idan mai kudi ne watakila daga na ya ringa tunani to fa kafin na bar duniya ne ya kamata na gina masallaci ko ya kamata dai na dan wa kai na foundation ya kamata na gina makaranta ya kamata na taimaki marayu ya kamata na yi na yi dai abin da na je lahira aka ce mun me kai a duniya zan ce Allah na yi asibiti Allah na yi makaranta Allah na yi kaza kuma saboda kai ba zai zama kawai ya yi gumba kawai ya tafi ba komai a lahira kamar yadda da yawa ake ta tafiya zan haka ake ta tafiya mutum ya tara dukiya a nan duniya kawai ya tafi lahira ya bar ta a nan kudi masu yawa da yawa sun mutu sun bar shi biliyoyi wanda wani dan kaɗan zai yi ba ya yi aikin aljanna da ya je lahira kawai sashi aljanna amma bai yi ba kuma ya mutu ya bari sai a bar wa magada wasu su yi ta rigima wasu su yi ta rigima wasu su ɓata dukiyar abin da yake faruwa ne wannan ba wai labarai ba a'a wasu su ɓata wasu an bar musu dukiyar su shiga sakarci wasu su zama yan wasan mota da wasan mashin ha ga su nan a sai mota a ita rawa a fasa ta a tafa sai kana tun kabari a kwance kuma Allah sai ya tambaye ka ko nawa ne aka kashe yanda ka samu da yanda ka kashe kuma ka ga Allah ta Allah ni na tara musu kuɗi suke ta wasan mota da wasan mashin wannan ma da sauki in ka ji abubuwan da wasu suke ba kyau kuma hisabi gaskiya ne Allah zai wa kowa hisabi kuma lahira gaskiya ne dukkan mu zamu gan mu a lahira wallahi tabbas inna sa'ata atiyatun la raiba fiha bi Allah tabbas ba wasa bane ba mafarki bane wata rana inda ka ganka a masallacin haka zaka ga ka kiyama yanda kake zaune na wutar zaka ji ka cikin kabari Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a da kaga ziyarar makabarta yana da amfani zai sa dan adam yayi wa kanshi wani tanadi wanda yake zai zama masa alheri kuma wannan duniyar da muke ciki ita ce dai ba wata zaka yi ba da ka bar duniyar nan shikenan ka bari kana mutuwa ka sa ka daina ganin Abuja kabar abuja kenan har abada saboda lokacin da zaka tashi babu abuja wallahi babu lagos babu ko ina ba makka ba ko ina kawai farfajiya ce yawma yawma nubaddil arda ghayral ardi was samawa sana Allah zai canja kasa ba wanda ka sani ba haka kawai lokacin hisabi ne shikenan ta wuce shi yasa ake son a duniya sa'atun faj'al hada'a duniyar nan awa guda ne kai kokari ka sanya ta cikin bin Allah ka bi Allah a ciki shikenan ka kuma shiga jin dadi har abada Allah ya samu dadi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi gashi makabarta amma yace saboda damuwa da duniya za ta shiga da tashin hankali da musiba ai kuma kaga duniyar ta dauki hanya ta dauki hanya yanzu duk duniya ba garin da yake da dadi wani ya gaya mana gari ɗaya mai daɗi duk duniya duk an shiga cikin damuwa kuma damuwa sai karuwa take kuma ba daina ta za a yi ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitintunu da su dinga zuwa yadda ka san tarka kafin wannan ya kare wannan ya bullo da an gama wannan kawai kamar da yadda ake corona yanzu corona ba ta gama ba ga omicron ta iso kafin su omega su zo ko akwai zarar za su zo misali layi suka yi haka musiba Allah ya tsare ni da haka haka dan adam zai dage a wannan haka ya samu yawa kan shi tanadi eh man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha Allah ya ce wanda ya aiki na gari yawa kai shi wanda kuma yayi mummuna ya fitar da kai shi wa an salihan fali anfusihim yamhadu wanda suka aiki na gari kansu suke wa shimfida inji Allah za su wa kansu shimfida na gari wanda ya mutu shekara goma wanda ya mutu shekara ashirin wanda ya mutu shekara talatin kai da ka mutu yau duk da ka isa shi kenan labarin ku ya zama da sai ka je makabarta kai kallo ba kowa ba baka bambance ma mutane baka in ka je makabarta aka jera gawaki a cikin kabari baka bambance me wanda a duniya yana da miliyan 100 baka bambance da wanda yake da dubu goma baka bambance da wanda bai da kokobo sai saura hisabi da kaga amfanin da rayuwar musulmi shine ya bi Allah kuma Allah ya mana dokaci yake cewa fala ta gurrannakumul hayatud dunya kada ku sake rayuwar duniya ta rude ku ji Allah wala ya gurrannakum billahi algarur kada ku sake marudi masu mai rudi shedan ya ya dauke ku ga Allah ya ya rude ku Allah madaukaki sarki kuma ya gaya mana yace wala kad adalla minkum jibillan kaseeran afalam takunu ta'qilun shedan ya halakar da al'ummomi da yawa kafin ku haka yake ya zai ta mutum wasa kawai sai ya ji shi a lahira ya tafi ba abin da ya yi Allah ya ce ku ba za ku yi hankali ba Allah ya sa mu yi hankali da haka shi zai sa dan adam har ya je kabari yana cewa ina ma a ce shi ne a ciki to babban abin mamaki a cikin hadisin sai maza Allah ya ce wanda zai je makabarta yana birgima yana ina ma shi ne a ciki ba wai tsoron Allah ne da shi ba ba ba wai tsoron Allah yake ji ba ba wai addini ne da shi ba a'a maza Allah ya ce kawai bala'i ne mar yawa ba wai imani ne ya sake ba ah to wanda ba zuwa ziyarar kabari ina zai je yana kwantawa ya ce ina da ana kaga ai an nisa hayata hayata alhamdulillah sai mu tsaya nan yace hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za tashi alkiyama ba har sai mutane sun daina ambatan dujal sai malamai akan mimbari sun daina hudu ba akan shi ah to ko yanzu kamun ka je hudu ba akan dujal za ka je ba na in ka zaga ai shine an dau hanya ne dan daidaikun da kake ji kowa ma zai daina shi ba ga shi maganan da ka ji suka ji kamar sabon abu ba a rashin magana a kan shi to mazala ya ce kowa za a daina magana a kan shi na za a ala na'am alaikum yace yana tambaya ne akwai wani lada ne na musamman idan iyaye suka yi struggle suka tara ƴaƴansu kuɗi ne ya ga mutane na ta kokari wajen su tara ƴaƴansu kuɗi ai in ka duba tara ƴaƴa kuɗi mu wannan al'umma ne muke yi wani abin da zai baka mamaki ko iyayenmu ba su yi ba ka san shi kuɗi in Allah zai tara ma ba ma sai ka yi struggle ba kuɗi ba in Allah ya yi za ka tara za ka samu da yawa saboda ai abu ne wanda Allah ya gama amma an sa mana tsoron talauci wanda yake kuma ba aikinmu ba ne an nuna mana kamar mu ne za mu ɗauki nauyin 'ya'yanmu mu ne har rayuwarsa ta gobe mu za mu yi ta ba kuma ba gaskiya ba ne al'amarin yana hannun Allah to da yawa ma an tara musu kudin ai ba wata rayuwa mai kyau suke samu da yawa an tara musu kudin sun lokaci kaɗan sun lalata shi saboda ai idan Allah bai yi mutum mai arziki ba uban shi bai isa ya sa shi ya zama mai arziki kamar yadda in Allah ya yi mutum mai arziki kuma ko bai da uwa da uba sai ya yi arziki wannan na Allah ne abinda Allah ya dora wa mana ba tara wa ƴaƴanmu kudi bane a'a tarbiya ne aikin da Allah ya dora maka ka masa tarbiya ka koya masa addini wannan shine aikin da Allah ya sama an kai zaka samu lada an kai ma haruta zaka shiga Allah ya kiyaye amma ba ba wanda Allah ya ba wanda Allah zai tambaye shi me yasa baka tara danka kudi ba babu shi amma Allah zai tambaye kowa me yasa baka yi masa tarbiya ba me yasa baka bashi ilimi ya san Allah duk abin da yake wannan shine haƙi da haka wannan shine ya kamata a damu da shi ba wancan ba to wasu ma ai ba lada ma in aka samu ma ba a samu zunubi ba an yi za'a shi daman tara dukiya ai ka san tukunan dukiyar kamun a tara ta halal aiki ne ja aiki ne jidali ne wasu da yawan dukiyoyin da aka tara su ai kawai gum ake yi sai an je layira wannan misali kudin mutane ya sata ai zai biya a lahira Allah ba zai yafe mar ba haƙi ne na al'umma sai ya biya wanda yayi wani wayo wanda yayi wanda riba ya tara misali duk Allah yana jiran kowa inna rabbaka labil mirsad ai ba wani abu a ciki wanda ya samu halal to ita kanta shine za a masa hisabi baka ji halaluha hisabun wa haramuha ikabun ai halaluha duki ake ne na halal dinta za a yi hisabi na haram dinta daman kawai azaba ce Allah ya kiyaye da haka da adam ya yadda da Allah madaukakin sarki wuri biyu duk kowanne ɗaya Allah yake cewa sai Allah ya so mu gabatar da ƴaƴanmu kafin mu wani waje Allah ya gabatar da mu kafin ƴaƴanmu Allah ya ce na hannu narzuqukum wa iyyahum sai da Allah ya ce na hannu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta ƴaƴanku kuma mu muke azurta ku da haka da adam zai tashi ya nema amma da ya sani Allah bai samu da yi umarni cewa ka tara a tara kudi ba akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai mun umarni na zamo cikin wato masu kasuwa ba na tara kudi yace amma Allah ya mun umarni wa abur wa abur rabbaka wa kuma amina sajidin yace Allah ya wa abur rabbaka ko wa kun mina sajidi ubangiji ya mun umarni na bauta masa wannan na zamo tare cikin masu sujada umarnin da ya mun kenan ba amma bai tabbin na zamo cikin cewa na je na tara kudi ba da Allah madaukakin sarki yake cewa abin nan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ba mu ce ka tara mana kudi ba mu ne muke azurta ka
da haka wannan ba shi bane ya kamata ya zama damuwa dan adam mu abin da bai zama damuwan mu shi ya dame mu kuma da ka damu ma baka isa kai abin da Allah bai yi ba ai ai abin da mutane ba sa ganewa akwai mutanen da sun dage suna neman kuɗi ko sallah ba sa yi amma ba samu kuɗin ba na ko sallah ba sa yi saboda tsabar neman kuɗi amma ba sa samu ba ko ba za su samu ba saboda mai bayarwa bai ba su ba kuma shi yake bayarwa wani kuma yana bacci zai a tashe shi zai a bashi kuɗi saboda mai shi ya bashi da haka daman abin yana hannun Allah amma a tashi tsaye ne sai a barwa Allah lamarinsa sallallahu ala sallu ala nabi karim
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم هدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما اللهم يسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله